بسم الله الرحمن نعم، الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
كتاب الطهارة كتاب باب الطهارة.
العمل في الوضوء kitabu taharati wannan littafi yana magana akan hukumce-hukumce na tsarki babu la'amali fil wudu'i wannan babi yana magana dangane da aikin da bawan Allah mai alwala zai yi a cikin alwallarsa نعم حدثني يحيى عن مالك Yahaya ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik عن عمر بن يحيى المازني shi kuma ya jiyo daga Amr dan Yahya al-Mazini عن أبيه shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa نعم أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم hakika ya faɗa ga Abdullahi dan Zaid dan Asim al-Mazini نعم وهو جد عمر بن يحيى المازني shine kakan Amr dan Yahya al-Mazini وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم Abdullahi dan Zaid ya kasance yana daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama.
نعم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ Amr ibn Yahya al-Mazini yace wa Abdullahi dan Zaid shin zaka kana da damar ka nuna min yanda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana alwala.
نعم فقال عبد الله بن زيد بن عاصم Sai Abdullahi dan Zaid dan Asim yace kwarai kwa.
نعم, نعم فدعا بوضوء Sai Abdullahi dan Zaid ya nemi da a zo mai da ruwan alwala.
نعم فأفرغ على يده سيكا- فغسل يديه مرتين sai ya karkata ya zuba akan hannun shi fa gasala yadayhi marratayn marratayn ya wanke hannayen shi so biyu نعم ثم تمضمض sun mata matmada sannan ya kurkure bakin shi واستنثر ya fatas da Salafa.
western tsara ya fatas da ruwa daga hancin shi sau uku نعم ثم غسل وجهه ثلاثا sannan ya wanke fuskar shi sau uku نعم ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين sun magasala ya daihi ilal mirfaƙaini sannan kuma ya wanke hannayen shi guda biyu zuwa gwiwoyin hannayen shi sau biyu نعم ثم مسح رأسه بيدي بيديه sannan ya shafi kansa da hannayen shi guda biyu فأقبل بهما wa adbara وأدبر ya yi gaba gaba da su ya yi da baya da baya da su نعم بدأ بمقدم رأسه ya fara da shafar farkon kan shi نعم ثم ذهب بهما إلى sannan كفاه ya tafi da hannayen nashi guda biyu halin kasancewar shi yana mai shafar kan shi har ya zuwa ƙeye shi نعم ثم ردهما sannan حتى ya dawo رجع da إلى su har المكان ya الذي dawo zuwa بدأ gurin da منه ya fara daga gare shi نعم ثم غسل رجليه sannan kuma ya wanke kafafuwan shi وحدثني عن ya مالك zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik عن أبي shi الزناد kuma ya jiyo daga abu zinat عن الأعرج ya jiyo daga malam arash عن أبي ya هريرة jiyo daga abi huraira أن رسول الله صلى hakika الله عليه ma'aikin allah وسلم sallallahu قال alaihi wasallama ya ce نعم إذا توضأ أحدكم idan dai ɗayanku zai yi alwala فليجعل في أنفه to ماء ya sanya ruwa a cikin hancinsa نعم ثم لينفر sannan kuma ya fatar da shi ومن استجمر فليوتر dukkan wanda zai yi amfani da hoge to ya ya zamanto adadin su mara ne نعم وحدثني عن مالك ya zantar da ni ya juyo daga al'imamu malik عن ابن شهاب ya juyo daga ɗan shahabu عن أبي إدريس ya juyo الخولاني daga abi idris al-khawlani عن أبي هريرة ya juyo daga abi huraira أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال hakika ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama ya ce من توضأ dukkan wanda zai yi alwala فليستنثر to ya fatar da ruwa daga hancinsa ومن استجمر dukkan wanda فليوتر zai yi amfani da hoge a wajen tsarki to falyutir ya zamanto adadin su mara ne نعم قال يحيى al'imamu ya haya ya ce سمعت مالكا لا جمال يقول في مم- الرجل نعم.
يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة na ji malamin mu al'imamu malik yana faɗa yana bayar da fatawa a cikin mut- mutumin da ya kurkure bakinsa ya fatar da ruwa daga hancinsa da kwamfuta ɗaya نعم إنه لا بأس بذلك babu laifi game da yin hakan ɗin وحدثني عن مالك ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik أنه بلغه hakika labari ya kai gare shi أن عبد الرحمن بن أبي بكر lalle abdurrahman dan abubakar قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص hakika ya shiga wajen mahaifiyar shi na na aisha matar wato matar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ranar da sa'ad ibn abi waqas Allah ta'ala ya mai cikawa نعم فدعا بوضوء ya nemi da a zo mai da ruwa na alwala فقالت له sai عائشة na na aisha Allah ta'ala ya taka- ya kare yadda da ita tace da shi يا عبد ya الرحمن kai abdurrahman أسبغ to الوضوء ka cika alwala dai فإني سمعت رسول الله hakika ne na ji ma'aikin Allah صلى الله sallallahu عليه وسلم alaihi wa sallama yana cewa ويل للأعقاب من النار bune na azaba ya tabbata ga waɗanda suke barin dindinniyoyinsu ba wankewa bune na azaba na wuta نعم وحدثني عن مالك ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu عن malik يحيى بن محمد بن طلع ضح- ضح- طهلاء ya juya daga ma- daga yayan Muhammad dan Dala'a نعم عن عثمان بن عبد الرحمن
ya juya daga Usman dan Abdurrahman نعم أن أباه haddathahu حدثه hakika mahaifin shi ya zantar da shi أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره hakika ya ji Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana alwala da ruwa lima ta ta izarihi saboda abin da yake kalkashin ge- geftan shi نعم قال يحيى al-imamu Yahya yace نعم سئل مالك عن رجل توضأ an tambayi al-imamu Malik dangane da mutumin da ya alwala نعم فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض sai ya manta sai ya wanke fuskar shi kafin ya kurkure bakin shi نعم أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه ko kuma ya wanke hannayen shi zuwa gwiwoyin hannayen shi kafin ya wanke fuskar shi فقال al-imamu Malik yace أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض amma mutumin da ya wanke fuskar shi kafin ya kurkure bakin shi نعم فليمضمض ولا يعيد غسل وجهه to yanzu abin da yake kan shi ne zai kurkure bakin shi amma ba zai sake wanke fuskar shi ba.
نعم وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه amma wanda ya wanke hannayen shi guda biyu kafin ya wanke fuskar shi نعم فليغسل وجهه to ya wanke fuskar tashi نعم ثم ليعيد غسل ذراعيه sannan kuma sai ya sake wankewa hannayen nashi حتى يكون غسلهما بعد وجهه har dai ya zamanto wankewa hannayen nashi ya yi su ne bayan ya wanke fuskar shi نعم إذا كان ذلك في idan مكانه wannan duk lokacin da ya tuna yana zaune a gurin alwallan ne نعم أو بحضرة ko ذلك kuma yana kusan nan din قال يحيى al'imamu yahaya ya ce وسئل مالك An tambayi عن رجل al-Imam نسي Malik.
أن يت- أن يمضمض Ya- dangane da mutumin da ya mance ya kurkure bakin أو shi ko kuma يستنثر
ya fatar da ruwa daga hancinsa نعم حتى har صلى sai bayan ya yi sallah ya tuna قال al'imamu malik ya ce ليس عليه أن يعيد صلاته bai zamanto wajibi a kan shi ba ballantana mustahabi a ce ya sake wannan sallar ta shi نعم وليمضمض ya kurkure bakin أو shi يستنثر ko kuma ya fatar da ruwa daga hancin نعم shi لما يستقبل saboda abin da ake fuskanta a gaba na نعم salloli إن كان يريد أن idan يصلي har ya kasance yana nufin zai yi sallah da wannan alwala din نعم باب وضوء wannan babu النائم yana إذا magana قام إلى dangane da الصلاة.
alwallar mai barci idan ya tashi zuwa ga yin sallah نعم حدثني ya يحيى عن zantar da ni مالك yahaya ya jiyo daga imamu malik عن أبي الزناد shi kuma ya jiyo daga abi zinad عن ya الأعرج jiyo daga malam arash Abi ya jiyo Huraira.
daga abi أن huraira رسول الله hakika ma'aikin صلى الله allah sallallahu alaihi عليه وسلم قال wasallama ya ce إذا استيقظ أحدكم من idan dai نومه ɗayan ku ya falka daga barcinsa فليغسل يده to ya قبل أن wanke hannunsa يدخلهما في kafin ya shigar da وضوئه.
su a cikin makayi sau uku نعم فإن نعم فإن أحدكم hakika ɗayan ku لا يدري أين باتت bai san ba يده inda hannun nashi ta kwana وحدثني عن مالك ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik عن زيد بن shi أسلم kuma ya jiyo daga zairu dan aslam أن عمر بن الخطاب lallai hakika قال umar dan khattab ya ce إذا نام أحدكم مضطجعا idan ɗayan ku ya kwanta فليتوضأ.
ya barci a kwance to yayi alwalla نعم وحدثني عن ya zantar مالك da ni ya jiyo daga al'imamu malik عن زيد بن ya أسلم jiyo daga zairu dan aslam أن تفسير هذه الآية hakika tafsirin wannan ayar يا أيها الذين ya ku آمنوا waɗanda suka yi imani إذا قمتم إلى idan kuka الصلاة tashi zuwa ga yin sallah فاغسلوا to ku wanke وجوهكم fuskokinku وأيديكم da إلى hannayenku guda المرافق.
biyu zuwa gwiwoyin hannaye وامسحوا ku shafi برؤوسكم kawunanku وأرجلكم sannan ku wanke الكعبين.
kawahuwanku zuwa ga idanunsu أن ذلك إذا قمتم hakika إلى hakika المضاجع wannan umarnin idan kuka tashi ne daga barci نعم يعني النوم abin da yake nufi barci قال يحيى imamu yahaya ya ce قال مالك al'imamu malik ya ce الأمر عندنا al'amarin da ake aiki da shi a wajenmu أنه لا يتوضأ من hakika رؤوس.
mutum bai zai alwala ba zai sake alwala ba saboda haɓo نعم ولا من دم hakanan ba zai sake alwala ba saboda wani gurin jiki- wani wani gurin shi ya yanke نعم jini ya ولا, zuba نعم ولا من قيه يسير hakanan ba zai sake alwala ba saboda mugunya da take zuba daga jikin shi نعم قيه كو- kaishin نعم ما شاء الله نعم ولا يتوضأ إلا من حدث ba zai ba zai ساجع sake alwala face dai saboda hadasi sai dai dan hadasi da ya fito min zakarin daga azzakari au duburin ko daga addubara au naumin ko barci وحدثني عما ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik ya jiyo daga Annafi'u نعم أن ابن عمر hakika Abdullahi dan Umar كان ينام ya جالساً.
kasance yana yana barci a zaune نعم ثم يصلي ولا sannan يتوضأ kuma sai ya tashi ya tafi ya sallah baya sake alwala نعم باب الظهور babu wannan yana magana magana dangane da ruwan da yake ake amfani da shi ga alwala نعم حدثني يحيى ya عن zantar da مالك ni yahaya ya jiyo daga maliku عن صفوان بن سليم ya jiyo daga safwana dan sulaim عن سعيد بن ال- عن سعيد بن سلمة ya jiyo daga sa'idu dan salama min ali bani al-azraqi an al-mujira ibn abi burda ya jiyo daga mujira dan abi burda نعم وهو من بني عبد shi yana الدار.
daga waɗanda suke zaune a can eh, unguwan nan ta banu abdiddar نعم أنه سمع أبا hakika هريرة ya ji abu huraira yana cewa جاء رجل wani إلى mutum ya zo رسول wajen الله ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi فقال يا رسول ya الله ma'aikin Allah نعم إنا نركب hakika mu البحر.
muna hawa cikin teku نعم ونحن معنا القليل من muna wa الماء nahmilu ma'ana alqalila min almai muna ɗaukar ruwa ɗan kaɗan a tare da mu نعم فإن توضأنا idan muka ce za mu yi alwala da shi ishirwa za ta kama mu أفنتوضأ من ماء البحر shin ya halitta a gare mu yi ruwa- mu yi alwala da ruwan teku فقال رسول sai الله ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce نعم هو الطهور to ماؤه ruwan teku الحل tsarkakakke ne ko mai tsarkakewa wani shi ne kuma mushen da ya mutu a ciki ya halitta a ci shi وحدثني عن ya مالك zantar da ni ya jiyo daga al'imamu عن malik إسحاق بن عبد الله ya jiyo daga بن isaaqa dan abdullahi dan abi dalha an humaidata binti abi ubaidata bin farwa نعم أنا خالتها ta كمشتى jiyo daga khalata wato kanwar mahaifiyarta na na kabsha binti ka abi bin malik مالك wa kana ta ta bin abi qatada al ansarata ta قتادة الأنصاري.
kasance tana karkashin igiyar auren abu qatada al harith bin rabi'i al ansari dan shi kenan نعم أنا أخبرتها hakika ta ba ta labari أن أبا قتادة hakika baban mijinta abu qatada دخل عليها ya shigo wajenta نعم فسكبت له وضوءا fasaka batlahu wadu'an sai ta zubo mai ruwan alwala نعم فجاءت sai ta karkata mai ruwan alwala نعم فجاءت حرة sai wata فشرب منه.
kyanwa ta zo ta don ta sha daga wannan ruwan alwala da ta zuba mai نعم فأصغى لها لها الإناء sai ta ya karkata mata makayin نعم حتى شربت har dai ta gama sha قالت كبشت nana kabasha ta ce فرآني أنظر إليه sai abu katada sai ya ga ina kallon shi فقال أتعجبين يا ya bi na ابنة ta أخي sai ya ce diyata diyar ɗan- ɗan uwana shin kina mamaki akan aikin da na yi قالت فقلت نعم ta ce sai na ce da shi kwarai ko baba فقال إن رسول sai ya ce الله hakika ma'aiki sallallahu alaihi وسلم wasallama ya ce قال إنها ليست بنجس ita kyanwa ba najasa ba ce إنما هي من الطوافين domin ita عليكم kadai tana daga cikin waɗanda suke kewayo a kanku أو ko kuma الطوافات masu kewayo mata قال يحيى al'imamu ya haya ya ce قال مالك al'imamu malik ya ce لا بأس به babu laifi a yi amfani da ruwan da kyanwa ta نعم sha إلا أن يراعى على فيها alafan ya hana على فمها jasata نجاسته.
yauwa sai dai an gane jasa a bakinta وحدثني عن مالك ya zantar da ni ya jo daga عن maliku يحيى بن سعيد shi kuma ya jo daga yahya dan sa'id عن محمد بن إبراهيم shi kuma ya jo daga عن muhammadu dan التيمي.
ibrahim dan haris at-taymi نعم عن يحيى بن ya عبد jo daga الرحمن yahya dan بن abdurrahman dan حاتم.
hatim أن na'am عمر بن الخطاب hakika umar dan khattab نعم خرج في ركب ya huta a cikin wani ayari na matafiya فيهم عمرو بن a العاص cikin sa akwai amr dan as حتى وردوا حوضا har dai suka je wajen wani teku نعم فقال عمرو بن العاص sai amr ibn al-as ya لصاحب faɗa الحوض.
ga wanda yake ma'abucin wannan teku din نعم يا صاحب الحوض ya kai mai wannan teku هل تريد حوضك sibau كسباء shin namomin daji suna zawwa wajen wannan tafkin naka suna shan ruwa فقال عمر بن الخطاب sai umar dan khattab ya ce da shi يا صاحب الحوض ya kai ma'abucin wannan tafki لا تخبرنا kada ka ba mu labari rabu da نعم- shi نعم فإنا نرد على السباع hakika mu muna zuwa mu sha daga tafkin da namomin daji suke sha daga نعم kishi وتر- وترد su علينا ma suna zawa su sha daga tafkin da muke حدثني sha عن مالك ya zantar da ni ya jo daga عن malik نافع ya jo daga nashu أن عبد الله بن hakika abdullahi عمر- dan umar ya kasance yana cewa نعم in kana رجل- rajulu wan إن كان nisa'u الرجال وال- hakika والنساء mazaje da والنساء.
mata sun kasance a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Ne, suna to- alwala ga baki ɗayan su الحمد لله yayi alhamdulillah na'am anan mana ba